من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya cikakka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda a cikin ikon shi da kadarawar shi muka sake samun damar halarta a wannan wuri mai tara albarka domin ci gaba da tafsirin muna alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai girma wata ramadan kuma a yau muna maritan uku ga watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana shekara ta 1447 wanda kuma shi ne daidai da goma ko kuma 20 ga watan fabrairu miladiya ta annabi isa alaihi salam tana shekara ta 2026 har yau muna nan a cikin harkokin suratul ma'ida a jiya mun kwana a cikin tafsirin aya ta uku kuma a yau ne za mu tashi ne a cikin wannan aya ta uku inda Allah subhanahu wataala yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولام الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hurrimat alaikum almaytah an haramta mushi ko ko musai akan wanda mu haka an haramta cin jini a gare ku wa lahmul khinzir an haramta cin nama al-khinzir a gare ku wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da dukkan kuma abinda aka yanka shi ba ambaci sunan Allah akan shi ba ko kuma aka ambaci wannan Allah akan shi wal munkhaniqatu haka da dabbar da aka shaƙe har ta mutu ta haramta gare ku wal mawqudatu da dabbar da aka shefa ko kuma wani abu ya taushe ta har ta mutu ita ma ta haramta gare ku wal mutaraddiyatu da dabbar da ta fado daga saman bene ko kuma daga saman icce ko daga saman wani abu ta gangaro ta fado ita ma ta haramta a gare ku wal natihatu da dabbar da wata dabba ta soke ta ita ma ta haramta a gare ku wama akala sab'u haka abinda naman daji ya ci shi ma ya haramta gare ku illa ma zakaitu sai dai abinda kuka riska da rai kuka tsarkake shi da yanka wa ma dhubiha ala nusubi da dukkan abinda ake yanka shi akan duwatsu na bauta wa an tastaqsimu bil azlam kuma sannan an hana ku ku dora neman rabo ko kuma neman sanin rabo ko kuma neman sanin sa'a da akusa irin na neman sa'a Allah subhanahu wa ta'ala ce dalikum fisq wa'ancan abubuwan da aka zana muku dukkan su fasikanci. Jiya nan ne muka tsaya. Yau kuma za mu ci gaba. Allah subhanahu wa ta'ala sai ce al yau ya isa ladi na kafaru min dinikum a yau wa'anda suka kafarta sun yanke tsammani daga addini. A nan malaman tafsiri sun ba da fasarori daban-daban. Wasu suka ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nihi da ya isa ladi na kafaru min dinikum ainihin zawalihi wal fida'i. kafirai na duniya sun yanke tsammanin gushewa addinin ko kuma yanke shi duwar kahirin duniya tun wancan zamanin har zuwa yanzu ya tabbatar da cewa ba su iya gama da addinin musulunci ya yarda da haka a cikin zuciyar shi amma ya iya kawo muku shubha a cikin addinin amma su mutanen kwarai a cikin musulunci suna nan mutanen su da kwarai su mutanen kwarai suna na matsayin su na mutanen kwarai ya je iya samun wasu amma wasu ƙarya ce ya same su duk irin shi har da za ka kawo duk irin batar da za ka kawo ka yaɗa ta a cikin duniya wallahi sai ka raga mutanen kirki wanda suna nan bayan Allah ne na kwarai babu wanda ya sai karkatar da su babu wanda ya isa ya jaye su daga wasakan hanyar Allah ta kwarai wannan fassara ta farko kenan fassara ta biyu malamai suka ce ya isu min an tuhallilu hadhihi al-khaba'is kafirai sun yanke tsammani daga hukuma kuma ku halatta ma kanku wa'annan abubuwan da Allah subhanahu wataala ya haramta duk ya kahiri ya san da cewa baya da za a yi musulmi ya koma yana cikin musulmi in dai musulmi ko urcin naman alhanzir in dai musulmi ko kuma abin da ya san Allah ya haramta shi na wa'ancan dabbobin da muka ambata ya koma ya halatta ma kanshi wannan abu wasu ka ce a nan abinda ake nihi da sun yanke tsammani ya isu min an ya galibu mu ala daidaikun sun yanke tsammani daga su samu nasara a kan ku a kan addinin su yaƙe ku su iya samun nasara a kan ku ta gahili amma nasara ta a ce yau sun samu nasara a kan ku a kan addinin ku ƙarya ce shi yasa ba su yarda ku ɗora yin muƙabala da su ba su yarda duk wani kahiri bai yarda a zuwa yin muƙabala in ya matsa maka akan mukamala magana guda za ka ɗaya ta za ka gama da shi kowar bata ce magana guda za ka mushi ka gama da shi in mutum baki ya zo ya ce maka shi ya imani da annabi isa shi biya annabi isa yake kirista da shi magana guda za ka gama da shi ka ce cikin sahaba annabi isa ya kawo maka baka wata guda akwai an da kalli film na wanda su suka yi shi ko bakin kare ba wani bakin mutum in wani zo ya ƙara zawa ce maka a ka ɗora aiki da alƙur'ani shi kaɗai kamar aiki da shi ta shi ta ta sa'an nan sallallahu alaihi wasallam duka shi ta shi ta ne wane ya ce daga wani daga wani daga wani daga kaga shi ta shi ta ne shi kuma alƙur'ani Allah ne ya ce sai ka ce na shi me ke tabbatar maka da cewa wanka alƙur'ani daga Allah yake wa ya gaya maka na Allah ne kanka ba kanka wahala da wani yana guda ta isa wa ya tabbatar maka cewa daga Allah yake Annabi sallallahu alaihi wasallam gidan ku aka aiko shi ha ya aka kan ma san shi yazo da shi ma tuku in ba da shi ta jita ba kinan wani ne ya gaya maka shi ma wancan wani ne ya gaya mushi shi ma wancan wani ne ya gaya mushi har a kai a dangance da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne da mutane ne suke kawai kawai dan dai mutane ba su yin karatu sai ka zo ka kawo mutane shi ba duk mutumin da zai ce maka kakka yarda da wani hadisi ka yarda alqur'ani zalla dan daman ya riga ya san da cewa alqur'ani kai ka yi imani cewa daga Allah ne ya ce ya gamu da kahiri ya mashi wannan magana ai na yi wannan magana nan ka ce ka samu kutunkun kahiri wanda yake na gabas da yamma bai san komai ba ka karanta mishi Qur'ani ka ce daga Allah tambayar farko da zai maka ci maka zai waya kawo shi kai ne na maka wayo ne akai dan an san ka imani da shi shine abin da cikin bincike na ilimi ana research scientific akwai abin da ake ce ma atharul hala mutum zai hujja ba saka da ka san ya san shi sai ya buga maka hukunci saka wannan abu kai kuma sai ka bi shi kenan kira na abin kauye kake samun shi mutane sai su kawo maka wata fikira kawai wani tunaninsu kawai bisa kan wani abu sai a ce kaza ki kawo kaza shi ke mutum zai zuwa zuwa ce maka idan ka abin nan ka kawo tu ka zuba cikin kwano ka rihe kwano da an jima in ka buɗe marhin kwano ga marhin kwano me za ka gani kana ganin wasu ruwa ko sai a ce maka wa'annan ruwan kakka yarda ka mila su cikin abincin suke kawo ɗan sankara sai a ce maka wa'annan ruwan daga ina suke kaga nasara ci ne amma sai a ce maka daga ina suke a eh gaskiya ba san daga to cuta ce kakka yarda su kuma cikin miya ko kuma cikin abinci ka ce da su haka nan ne mutum ya san kayi imani da qur'ani dan ya san kayi imani da shi ne zuwa zuwa ce maka rike alqur'ani shi kadai to wa ka alqur'ani gidan ku aka saukar da shi an goku aka saukar da shi garin ku aka saukar da shi tsakanin mu da maka ke san dubu biyar ke da koko shida ka zo ka ce mana kan sauraro kowa duk malaman da ke da kowa da suka koyar da kai addini wai ka sauraro kowa fassarar mu zo mu yi ta da kanmu mu kan kanmu wagga aya za mu zuwa wurin da ke tabbatar da cewa dole sai an saurari hadisi kayan a fasar alkur'ani cikin wagga aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala tahshawhum wakhshawhum a yau kafirai na duniya sun yanke tsammani daga addinin ku kar ku ji tsoron su ku yi tsoro amma yau abinda muka hijin tsoro kahiran na duniya sun sanya hanyoyi da yawa na ba da tsoronsu a cikin zukatan mun tsorata za ka ji mutum yana cewa kayan amerika kai suna da makami kaza ai kai kaza ina ai ina wani ne zai kai bature din ya mance da cewa dukkan irin gwadin karhin da mutum zai yi bai kai ga fir'auna ba amma gaban annabi musa da mutanen shi aka halaka fir'auna dukkan wani tanadin makamar da mutum za ka yi kahinka an yi an yi duhu kahinka an yi duk wani mutum wanda yake kahiri ne kai ba ka so shi ne abinda aya take ne falata shahun kakku ji tsoronsu kenan falata khafuhum fi mukhalafatikum iyahu kakku ji tsoronsu wajen saba musu wa shauni ku ji tsoron Allah yau duk abin da muke yi muna yi ne don kama sa'a mutura duka har demokaratiyya ga da kake ganin muna yi don kama sa'a mutura da muke yanzu a gane ko duk wani sistem ɗin da ka gani muna yi yanzu don kama sa'a musu wala ba ka gane haɗarin da muke ciki yanzu sai in kana karatu sosai na zamani za a gano cewa duka duniya ta koma bisa kan tayin hannun turawa mulkin mallaka na harshe mulkin mallaka na ilimi suna mulkin mallaka na ilimi a yau duniyan nan idan ka tafi kana karatun tarihi sai an kasa maka shi gida uku a ce maka tarihi ya kasa kashi biyu a kola pre-histoire a dole in kana karanta tarihi sai ka yarda cewa kakan ka wuri ka kuma kakan ka ba wuri bane kakan sa ke wuri sai maka na harko mutum na harko da aka samu mutum ne wanda biri haka suke cewa haka muke karanta mu yaro ni ma yana koya ta haka ya mu can tarihi ne ina ji ina ganin nake koya kuma ban isa in canza shi haka wannan mutum ne ya dora canzawa aka samu homo sapiens homo sapiens sapiens l'homme de cro-magnon l'homme de neanderthal wani kakannin sun zama cro-magnon kadiba kai ka hannun cro-magnon ne kai kaya da kaga kabiri ina magana annabi adam alaihi salam da ke cikin qur'ani da ke cikin bibil ga tsara da injila da sauransu duk wannan labarin mun muna kora ma yara karatun tarihi bira shi muke ge mu dauko abinda su suka zana abinda ilimi ya kai gare shi suna su shine ilimi mu kuma namu na addini jita jita ne da an ce maka menene asalin adam indai har ce annabi adam ne alaihi salam to ka kawo nazariya wata ke ta addini ce kenan jita-jita ce suna su shi ne gaskiya to duka wannan yana nuna maka cewa duniya sun maida ta a ilmance muna mulkin mallaka a harshe mu kuma yan afirka mun koma ana mun mulkin mallaka harshe har yanzu duk yancin da kake ganin muna da shi wallahi ba mu da shi ƙarya ce muke bari baka dan karamin misali guda duk kudaden da kasashen Afirka suke kashewa wajen koyar da yaran su karatu na lakwal tun daga sai har zuwa jami'a hidima ce suke yi ma kasa faranci kuma kasar suke yi wa kuke malaka harshen wata kasa ce kuke hidda kudin kudin launin kasar wanda ake bada da na duwan da na kaza da na kaza da na kaza su ne gwamnati ke doka don a koya ma yara faranci kawai a ta ɗurga mai yaro kashi don ba iya faranshi ba in ka yi to kai kuskure guda ɗaya tak kashi ga uku alhali za ka samu ɗan wani bazar yana ce mace yana ce ma namiji ke kun bai laifi ba babu laifi kuma yana cikinmu shekara da shekaru ba mu ga ya laifi ba amma rada duk ya ce ma nijar la nijar an shiga uku kaga ya sa la'in da babu idan nan ne yake bai waye nan ne ya kuskure za ka gani kana nan daga nan zuwa mai kilo nawa ne baka iya zawar manci ba ko ya kan kashe ka baka iya ba amma tsakaninka da faranshi kilo nawa ne kake kashe kudinka ka ɗaukan ma yaro har mai ɗaukan leson kake ɗaukan mushi don zai iya faranshi sai mushi unwani mi mi muka kera da wannan faranshi ka tafi tashar da ƙwarar ka ga abin da mutane masu iya kera diya ba su ta yi lakon nan kuma sun yi lakon ɗin ba akwai a musu wannan abin a lakon nan ka tafi ka ga abin da suke yi wannan mutanen in abin a ce a taimaka musu ne har jirgi suna yi amma waɗanda suka koya musu suna na a wulaƙance ba mu iya tallafa wa waɗannan mutane ba kana ji kana gani mota ta minista ta lalace a kai ma wani mutum wanda bai yi lafal bai gyara ta in aka ce menene ya lalace ce burburkan ne kaga har burburkan nan ma da hausa ma da shi burburkan yake cewa akwai wasu sunan shi da wani shi bai iya wagayi komai sai da aka mishi suna cikin mota wannan shi ne tsantsabarar ilimi wanda ya kamata a ce kasashen musulmi da hankali bisa kan shi komai a ce an hindu sunan shi wani babanka ya ce ya tsaya bakin satan waya laifi da gari satan shi ne hausa shi ne gaskiya shi ne mai ilimin da ya iya ɗauko kalma wadda ba tashi bai iya mila ta tashi don ya ce lakwai ya ta yaro ya ta yi lakwai waya laifi shi ka gani ko to duka wannan mulkin mallaka duk ilimin da zai saka koma kana ganin babanka ba kawai ba ilimi bane wallahi ba ilimi bane shi sa an ka diwa mi muka kira da shi mi muka kira ga ya mana mi muka kira da wannan abu mi muka yi da wannan idan ka hita waje za ka diba ka gani ka kalla da kyau ka gani motocin da ke bi suna wuce suwa ne ne ke cikin su wannan ne wanda kake ganin ta jahilai telam telam da ke wuce su wane da ke cikin su wanda kake doka ba sai ya orange wani jahilai masu ta sata su ne ke duka ya dauki mota daga nan haya ta mai kuma ya dawo lafiya da wanda bai ta kase su ba shi ne dai ke duka motan ka iya lalace wannan dai wanda kake ganin ta ba kawai ne daga kawai ya zo shi ke gyara ta shi ne ke fati shi ne ke komi fantir ɗin gidanka wannan dai wanda bai da kurba shi ne ke yin shi e ta za maka wannan dai wanda bai da kurba shi ne ke yin shi ta muna maka ya faɗo muna nan muna cewa da bai iya cewa laba ko kuma bai iya cewa leba shi ne ilimi gare mu shi ne iyawa gare a wannan kuskure ne wanda yake babba wanda har yau muna zancen cewa mun kama hanyar ɗan muna cikin ‘yanci ko kuma mun sami ‘yanci muna dai masa kan hanyar ‘yanci hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ce kan mu ji tsoron su mu ji tsoron shi saboda Allah shi ne zai iya taimaka mu a kansu Allah shi ne zai iya hallaka su Allah subhanahu wa ta'ala shi ne zai iya ba mu nasara a kansu Allah subhanahu wa ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati a yau na cika addinin ku gare ku wa azmamtu alaykum ni'mati sannan kuma na cika ni'imata akan wa raditu lakum al-islam dinan sannan kuma na yarje muku addinin musulunci shine addini kago ga ayat ka samu dan qur'aniyun dan kalakatu ka tambaye shi ka ce mishi ita wa ga ayat shi ne ta sauka Allah ya ce ya cika addini ba tunda an cika addini kenan ayoyi ya kamata a ce sun tsaya ko da aka yi gabanta da bayan take da ayoyi Allah ka ce ka cika addinin ka cikin wannan aya kuma gaban wannan aya wajen aya nawa ke da kuka ya kare sura sannan sura ita ta hudu ce ko kuma ta biyar a cikin alkur'ani mai girma fatiha baqara ali imran nisa'i ko sai ma'ida ta biyar ce haka ne ko to sannan kuma ita wannan aya ta biyar ce a cikin wannan sura bayan ta aya nawa ke da kwai fiye da ɗari ke da kwai to ya aka yi Allah ya cika addini kuma ya ci gaba da yin bayani a cikin wannan sura wannan ke tabbata maka da cewa alƙur'anin da kaɗan-kaɗan ne ya ɗora sauka to tun da kaɗan-kaɗan ne ya ɗora sauka wace aya ce ta harko wace aya ce ta ƙarshe wajen sauka baka ce mu zaka fasara alqur'ani baka san ayar farko da ta sauka baka san ta karshe ba gaskiya baka san wata ta fara zawa ba baka san wata ce aka kare da ita ba bayyiwa mm ba inda ake yin fassara haka a ce an kawo tax baka san farkon shi baka san karshe shi kuma ka fassara shi wallahi bayyiwa riko gaskiya
ba yadda za a yanzu in kawo maka yara ga sanan tsawon su guda shekarun su guda ko bi guda in ce mana- maka kamar interpretation ka- in ce maka wa- ka- sai ka tambaye da wane ne aka fara haihuwa cikin su tunda ko bi nasu nasu ya zo dai ayoyin qur'ani in ka kahirce ma guda dan wuta ne kai mm wace ke farko wace ke karshe tunda kai ka ce ba ka yarda wani malami yayi magana bisa ka abin da shi qur'ani hadisin ma da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ce kaza ka ce amina maka shi dabra to ya za ka kai fassara baka san ayar farko baka san ta karshe ba gaskiya akwai matsala akwai matsala ko kuma akwai damuwa
shibge ke matsala ma mm
kenan san zuciye ka ne za ka kai mu dai wannan ayar ta ce an cika addini kamata a ce daga ita shi kenan babu wata aya mm
amma gabanta akwai bayanta akwai tunda ƙwar'anin ma yanzu ma aka fara sura 114 ce ita sura ta biyar ce wannan babu wata aya ta alƙur'ani wanda za ta hita wata ce maka ni ce aka sauka da ni farko babu kenan wannan yana nuna maka cewa wannan aya kahinta an saukar da wasu bayan ta kuma an saukar da wasu kenan in ana son a gano aya ta ƙarshe dole sai an tambayi wanda aka ɗora saukar da alƙur'ani zamaninsu mm in kuma ka ce a'a kai ba ruwanka da cewa wannan aya ita ce ta farko ko kuma wannan aya ita ce ta ƙarshe in ka ce ba ruwanka to kahiran zamanin annabi su abuja su yi ka hankali eh saboda su ta suke wa qalu laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahida mm
yasa a ce ha abuja da yi ka hankali shi wace ya kai ƙuranan da an saukan mu shi jumla guda kenan wannan ki tabbatar maka da cewa ba jumla guda aka saukar da ƙuranan a to tun da ba jumla guda aka saukar da shi ba kenan wace ce ta farko wace ta tsakiya wace ta ƙarshe in ka ce a'a ba ka da wani unwani da za ka samu idan aka ce maka wace aya ce ta farko ko kuma wace aya ce ta ƙarshe za mu ce a ƙarya ce me yasa saboda Allah subhanahu wata'ala da kan shi ya tabbatar da cewa bai saukar da shi jimilla guda ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda gaba ce kadhalika linuthabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila mm an saukar da shi ne kaɗan-kaɗan don a tabbatar da zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam ha wala ya'tunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira ba wani misalin da za su zo maka da shi Allah ce face sai mun zo maka da gaskiya da mahi kyawun fassara ko kenan wannan yana nuna maka cewa wasu abubuwa ne in suka faru ake ɗauko aya mai alaƙa da wannan abin sai a zo a kama annabi sallallahu alaihi wasallam da a yanke hukunci shi sa wasu malamai suke cewa a cikin alkur'ani mai girma akwai surori wa'anda da iri da kake ganin cewa ba za ka iya aiki da hadisi ba to dole sai ka nemi wanda zai baka labarinsu ya ne aka yi suka sauka ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahadallahu laka tabtaghi mardata azwajik menene annabi ya haramta maka shi ai in ka tambaye su tarihin abin su maka ai ba ka da alaka da wannan abu Allah bai umarce ka kai ibada saboda an ce musu ya nisa annabi su ne ne mata annabi sai cikin hadisi za a yi gano su sai a ce maka a ai sanin mata annabi bai sa ka aljanna Allah bai sa ka ibada da su ba da sai ka san su ba sai ka san mata annabi ba sai ka san ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunansu da komai to yanzu menene annabi ya haramta ma kanshi yanzu halaka da haram a ce ba sai na santa ba to nan haram ne annabi ya haramta ma kanshi mine ne ya haramta ma kanshi to wanda Allah ya halatta mishi gawu ne tabtabi mardata azwajik su wane ne matan naka wanda kake neman yarda su kai in ka te gaba asarabu in talaka kunna an yudilahu azwajan khairan min kunna muslimatin har zuwa ƙarshe Allah nan ba mu labari ne yake bisa kan wani abu da ya faru gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ubangijin shi yana iya idan ya sake ku ana jan kunna mata annabi sallallahu alaihi wasallam Mm.
ya canza mushi da wasu mataye waɗanda suka hiku alheri muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sayyibatin wa abkara nan magana ta tsaya ko Mm.
to Allah ya ce asarar buhun talakunna ubangijin shi yana iya idan ya sake ku gaya mini ƙarshen kissa ya sake su ko bai sake su ba ya sake su ko bai sake su ba wa ya gaya maka bai sake su ba To sai- sai ka kuma tarihi Mm.
tabbata yadda abi lahabin wata ba wani ne abi lahabin ko me yayi Allah ya ɗebe mai albarka Allah ya ce ya halaka shekara 1400 da yan kai muna cewa Allah ya halaka da shi shi ya halaka kuma hannuwan shi sun halaka me hannuwan shi suka yi suka halaka sannan kuma shi wane ne wane na Mm.
in ka ce ba ka bukata ka san shi Ah, ina bukatar in san shi saboda kan aikata ina abin da ya aikata Mm.
matar shi wa mar'atu hammalat al-hatab matar shi mitai ita kuma aka sa ta ciki menene lahinta kaga duka wannan yana nuna maka cewa dole sai an samu wani wanda ya san me aka yi a zamanin to kai sai ka ce baka bukatar wani mutum wanda ya san abin da ake a zamanin ya zo ya baka labari kaga akwai matsala babba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum in aka ce akmala kalma ce wadda take nihin cewa an kammala abu to menene bambancin ta da atamma ka gana akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati yanzu in nazo wajen fassara da Hausa cewa zani a yau na kammala muku addinin ku. ko kuma in ce a yau na cika muku addinin ku ko wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na yi ne na cika ni'imata a kan kaga kalmomi guda biyu ne masu ma'ana guda atamma cikawa ne akmala cikawa ne to ne abubbancinsu ga larabci to kaga dalilin da yasa Allah ya zaɓi larabci a matsayin halshi wanda ke da yalwa ta kalmomi masu ma'ana idan balarabe ya ce akmala ya cika ko to akmala tana nihin cika abinda ya dora zawa a yayyanke in kana cika tanu da su ko da budu ka zuba budu guda ko ka zuba na biyu ka zuba na uku haka ka ga na ƙarshe in ka zo ga larabci in za ka ce ka cika cewa za ka yi alyawma akmaltu lakum sanan
Mm.
me yasa saboda da kadan kadan da kadan kadan da kadan kadan da kadan kadan da ke zuwa zuwa duk abin da ba a iya raba shi duk abin da ake iya rarraba da kadan kadan ana yin shi har ya cika to shine akmal an gane ko shi kuma a tamma dukkan abin da ake iya cika lokaci guda kai tsaye shi yasa akmaltu lakum dinakum addinin ku da kadan kadan ne Allah subhanahu wataala ya cika shi ayoyi suka dora sauka tsawon shekara 23 sannan ya cika wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika ni'imata a gare ku tun da alqur'ani ya sauka Allah ya cika ni'imar shi a gare ku kaga shi zagaye guda ne mun gane akwai wata aya tana nan cikin suratul baqara wadda cikin ta akwai wannan wajen abin da ya shahi azumi eh shahr ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda faman kana fi minkum marina aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra inda Allah subhanahu wata'ala da yake zancen a cika adadin atamma ne umarni da shi wani tukmilu da iddata yawa ba wani tukmilu da iddata Mm.
wani tukabbiru Allah ala ma hada don ku cika lissahi wannan cika da za ku yi ku riga kun yanke can wurin ana cikin azumin yanzu mun ɗauko azumi tun farkon wata muna yankewa ko ba mu yankewa ba mu yankewa ko to tun da ba mu yankewa a tan mu yake thumma atimmu siyama ila al-layl haka Allah ya ce me yasa aka ce atimmu saboda bai karɓar yankewa in ka ɗauki azumi tun lokacin hitawa alfajir har zuwa lokacin haɗuwar rana ne ba a yankewa to shi yasa aka ce atimmu siyama ba a ce akmilu siyama ba kun gane ko amma shi wajen ranko tunda ka riga ka daddace kuma in ka zo wajen ranko ba dole sai ka jera ranakun bai da suke ba shine aka ce wali tukmilu al-iddata wali tukabbiru Allah ala ma hada to shine mace tsakanin atamma da akmal mun gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce wa raditu lakum al-islam wa dina kuma na yaji muku addinin musulunci kansa shine addini Allah ce to gashi faman yadurra duk mutumin da ya shiga cikin halin larura kina fi mahmasatin ya shiga cikin halin bukata mai girma ghayra mutajanifin li ismin ba yana bai karkata zuwa ga laihi ba fa inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai yana wannan aya cikin hikima ta Allah ta tabbatar mu da cewa idan mutum ya shiga cikin halin larura abinda ke haram yana iya halatta ya yi imani da shi wannan yana nuna cewa cika ta addinin musulunci kuma yana nuna cewa addinin musulunci nan addini ne wanda yake na yayi daidai da kowane zamani da kowane lokaci idan ka kalli hukuncin hukuncin addinin musulunci za ka ganin sun yi daidai da mutanen jiya sun yi daidai da mutanen yau kuma za su yi daidai da mutanen gobe yau da Allah ya riga ya yanke hukuncin cewa wa'annan abubuwan sun haramta babu wannan toga ciwo da addinin musulunci bai daidai da kowane zamani ba da idan mutum ya fada cikin larura sai dai ya mutu a kan larura wannan abu ba zai cin ba sai dai ya mutu shi yasa malamai sun dora cewa shi ita larurar nan menene ake ce ma larura wasu suka ce abinda ake ce ma larura shine dukkan wahalar da mutum zai shiga wanda yake ganin cewa zai iya halaka in bai yi umarni da wannan abin da aka haramta ba ko kuma zai kusan halaka shi ne ake ce malarura wasu suka ce abin da ake ce malarura shi ne yin tsoron cutuwa ga kan kanka ko kuma akan wani sashen jikinka idan baka aikata wannan abin ba ka iya rasa ranka ko kuma ka iya rasa wani sashi na jikinka to shi ne ake ce malarura to amma wani haddi ne na larura wanda zai sa ka ci musai to Allah subhanahu wataala ya ambata shi a cikin wasu ayoyi yace wa qad fassara lakum ma harrama alaykum illa ma turtum ilayhi kuma irin wannan ce wani wuri yace fa man turra ghayra baghin wala adil fala ithma alayhi duk wanda ya shiga cikin halin larura ghayra baghin ba yana mai ƙetare iyaka ba ko kuma mai hita daga da'a ba mun gane ko bahil nan wasu malamai sun fassara shi da cewa in aka ce bahil ana nufin dukkan mutumin da ya yi tawaye tunda kaga cewa aka nan cikin wannan ayar ghaira mutajanifin li ismin ba mai karkata ga laihi ba kenan duk mutumin da ke cikin halin laihi kenan ba a halatta mishi bai ci wannan naman fasar ko da ya shiga cikin larura shine ake ni nake to ghaira bahil akwai fasara guda biyu akan bahil wasu kace shine mutumin da ya hita daga da'a ta shugaba adin din nan shi ne wanda yake yi wa mutane ta'addanci musu hanya barawo wanda ke yanke mutane hanya dan washi da makami kaga dan washi da makami ba ka bashi dukkan wani rangwamen da addinin musulunci ya tana da ba a mishi wasu suka ce albazi shi ne mutumin da yake son ya aikata haram din tare da cewa akwai halaka yana da dama ya samu halaka din shi ne albazi kasa ko da in ka bashi wannan dama ta wuce iyakanki na ga wani gasashi shi yana cewa wai sallah azumin da ta wuce da shi da makwabcin shi kirista suka ci abincin sallah amma ya raka shi suka ta idi don zuga kirista mata yaro shi ma ga shi na wani ya yi kara ya raka shi coci kuma sun ci abincin kirista mayi ne kawo wani abincin ne ke to shi ne bagin ɗin wannan wanda yana da ikon cin halaka din ya tahi ya ci wancan abinci ba a ce haram bane ba a ce mun ci abincin su ba haram bane amma me yake ka ka ce ko zo kara ci kuka zo kuma eh wallahi ga ku kun zo kadi ba ka gani adin shi kuma shi ne mutum da ke ƙetare iyaka haddin da aka ce tsaya ya samu damar cin musan ya ci kuma ya guzu ya ta da shi ƙarfa na ya ɗan ta'adda ne duk inda aka ce ka iya cin naman musan ɗin da aka haramta cewa aka yi ka ci iya buƙatarka kakai guzuri da shi haka malamai suka ɗora cewa amma ka yi guzuri ya ka wuce iyaka mun gane ko? to saboda haka eh, wannan yana nuna mu cewa addinin musulunci addini ne wanda yake na ko da wani lokaci yana kula da irin halin da bawa yake ciki Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jinkai sai Allah ya ce gaba da cewa yas'alunaka يسألونك ماذا أحل لهم mm.
قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن Mm.
تعلمونهن مما علمكم الله Mm.
فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه Mm.
واتقوا الله إن الله سريع الحساب Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yas'alunaka suna tambayanka su wane ne ke tambayan nan su ne sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna ce maka ma da uhilla lahum me aka halata musu qul to kace musu ya manzon Allah uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku dadadan abubuwa dukkan wani abu wanda ke da amfani wanda ke da dadi wanda bai cutar da gangan jikinku wanda bai cutar da hankalinku Allah ya halatta muku shi kuma ka diba da kyau ka gani dukkan abin da Allah ya ce haram ne to sai kaga akwai wata cutarwa da ke ma ko hankali ko ganga jiki ko kuma bai da daɗi ko ƙazamta ne ko kuma wani abu mai kama da wannan abu daɗa na abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta musu kenan hatsi masara dawa shinkafa da sauransu dukkan wani abu da ke mai daɗi ya halatta gare mu haka su ma dabbobi wa'anda suke daɗaɗa su ma sun halatta gare ku sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hidda ya ce banda kaza banda kaza banda kaza wa ma allamtum min aljawari sannan kuma ga mafarauta dukkan abin da kuka koyar na daga jawari jawari su ne dabbobi wanda ake umarni da su wajen yaki idan da abin da dabbobinku wanda kuke umarni da su wajen farauta nake san ce ba yaki ba wajen farauta suka farauto muku suka kawo muku shi ma ya halatta gare ku dabbobin da ake amfani da su wajen farauta akwai irin su kare akwai irin su fuhud fahad wani nau'i ne irin na damusa akwai shahu da sauran irin dabbobi masu kama da su mukallibi na Allah subhanahu wataala ce kuna masu koyar da su farauta shine mukallibi al-mukallib shine mai koyar farauta mun gane mukallib muallim shine mai koya wa mutum karatu mukallim shine mai koya makare farauta kun gane ko to mukallimi ne kuna masu koyar da su farauta yaya ake koya ma dabba farauta kuma sannan menene sharuɗan da ya kamata a ce dabba ta cika su dan a gano da cewa an koyar da ita farauta malamai suka ce na ɗaya dabbar da ake koya ma farauta ya kasance in aka aika ta ko kuma ba ta tahiya wajen farauto abu sai in mai gidanta ya aika ta kenan karan da aka yi koyar da shi farauta bai tahiya ya kamo zomo ko ya kamo wani abu sai an ba shi umarni shine mataki na farko mataki na biyu karan nan ya kasance in aka tsawace shi ya tsawato ya bari In aka ce mishi saka shi saki zai ya iya gane mun gane ko sharaɗi na uku shi ne kasance karen in ya kama abin harauta ba zai ci ba kenan bai kama wa kan shi ba zai kama mai gidan shi ne mun gane ko wannan su ne sharɗa guda uku wanda aka ce idan kare ya cika su ko kuma dabba ta cika su in ta yi harauta ana iya cin harautar ta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa kulu mimma amsakna alaikum wa zkuru smallahi alaihi ku ci daga abin da suka kama suka kawo muku kuma ku ambaci sunan Allah a kai shi. To, karnai da ake yin farauta da su, shin kowane kare ana iya karɓar farautar shi har bakin kare bakin kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedani wasu malamai suka ce tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai bambanta tsakanin su wajen magana farauta ba kina da bakin kare da jan kare da farin kare duk wanda ya maka farauta ka iya ce wasu suka ce a tunda dai an samu hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bakin kare shedani to ka aiki da shi Allah ce tu'allimuna hunna mimma 'allamakum Allah kuna koyar da su daga abin da Allah ya koyar da ku da shi Allah ce fakulu mimma amsakana alaikum kuna iya ce halak ne kenan tunda aka ce fakulu ya halatta ku ci mimma amsakana alaikum daga abin da suka kama mu mun gane ko wazkuru smallahi alai kuma ku ambaci sunan Allah akan ita dabbar lokacin da kuka aika idan lokacin da zaka aika dabba ka ce bismillah lokacin zaka aika mun gane ko Mike nuna cewa wasu kursumallahi alaihi nan ana nihin a kan dab akwai hadisi na Ali bin Hatim wanda mazalar salasana ke cewa idan asalta kalbakan mu'allam in ka aika karanka wanda ka koyar da shi wa zakarta ismallahi alaihi kuma ka ambaci sunan Allah a kan shi kina akan mi akan karan wanda ka aika mun gane ko? Allah subhanahu wa ta'ala ce wattaqullaha ku tsoron Allah inna Allaha sari'ul hisab lalle Allah mai gaugayin hisabi Allah ce al-yawma uhilla lakum at-tayyibat al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافين محسنين غير مسافين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد هبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الله سبحانه وتعالى ce har yau al-yawma uhilla lakum at-tayyibat a yau an halatta muku dukkan dadadan abubuwa kaga nan maimaici ne na abin da aka ambata a cikin ayar da ta wuce amma me yasa aka sake maimaita cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat saboda ana son a gina wani hukunci akan shi haka malaman tafsiri suka ce ibnu ashur haka ya ambata a cikin al-tahrir wa tanwir tafsirin shi yace abin da yasa aka maimaita ba wai haka ne kawai aka maimaita ba can kaga an ce qul uhilla lakum at-tayyibatu ko yas'alunaka ma la uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat kuma Allah ya kara cewa al-yawma uhilla lakum at-tayyibat duka magana guda ce amma me yasa aka maimaita saboda ana son a kawo wani hukunci wanda ya shahi abinci kuma hari menene hukuncin wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum abincin wa'anda aka ba littafi gabanin ya halatta gare ku sannan abincin ya halatta gare ku ibn abbas turjuman al-qur'an da yazo nan sai yace ta'amukum da ta'amuhum din yana nihin daba'ibuhum yankan su ake Allah ya san duniya sai ta koma musulmi suna cuɗayya da juna tsakaninsu da kiristoci da yahudawa yau wannan zamanin da muke ciki da komi ga hannun kiristoci yake da yahudawa inda an ce an haramta mu abincin su da yake akwai cutarwa ko ko babu akwai wani musulman haya gama rayuwar shi a cikin garuruwan su yake wani kiristan haya gama rayuwar shi a cikin musulmi yake to sai Allah ya ce abincin su ya halatta gare mu abincin mu ya halatta gare mu kai ka diba irin hange na Allah subhanahu wataala sannan kuma babban abin da ke nuna maka cewa Allah mai cikakken hikima ce kuma sai ya ce wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum Allah ya halatta muku auren mata waɗanda suke kama mu katangaggu ba masu aure ba saboda al muhsanatu a cikin qur'ani tana zawa da ma'ana guda al muhsanatu tana zawa da ma'ana ta matan aure wal muhsanatu minan nisa da muka gani can cikin suratul nisa da Allah ya tashi zana matan da suka haramta gare mu sai ce wal muhsanatu minan nisa haka mata waɗanda suke katangagu da aure al muhsanat yana zuwa da ma'ana ta mata masu yanci ba bayi ba mun gane ko wa man lam yastati minkum qawlan an yankiha al muhsanat al mu'minat miki nuna maka cewa ana nihin baiwa nan nan a cikin wannan ayar da al muhsanat gaba ce aka yi fa mimma malakat aymanu min fatayatikum al mu'minat wannan duk bai iya auren mace ka tangagga aka ce to in ka zo ka fasara shi ka tangagga bai ba da ma'ana da kyau sai ka ce mace mai yanci saboda gaba cewa aka to in ya kasa auren mace mai yanci to yana iya ta yaya aure baiwa mumuna kaga ya nuna wannan muhsana din da aka ambata nan tana nihin mace wadda take mai yanci ba baiwa al-muhsanati yana zama da ma'anan mata waɗanda suke masu kamun kai al'afifa mace mai kamun kai wallazi ne ya rumuna muhsanatul ghafilatul mu'minat kaga nan ba ana nihin matan aure ba a ana nihin masu kamun kai suna nan cikin anguwa da ganin irin wannan mutane akwai su wanda suke yiwa mata wanda suke masu kamun kai da manganu wanda suke ba masu kyau Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya sai ya ce mata wanda suke masu kamun kai daga cikin mumunai musulmi sun halatta maza musulmi su aure su haka mata masu kamun kai daga cikin ahlul kitabi sun halatta namiji musulmi ya aure su haka in aka samu irin mutanen masu zahi in ba da aya ce wannan ba da hadisi ne da wani ya kera da shi Allah ya da hadisi ne da wani ya ce shi wanga hadisi bai da shi amma sai kasance aya ce saboda ka riba ayoyin da ke rikuwa a cikin ƙur'ani wa'anda suke nuna cewa kan mulki yahuda da nasara auriya akwai su kuma wasu amma kuma cikin wannan aya gashi ɓaro-ɓaro allah ya ce ya halatta mu auren mace wata kirista ko mai yahudiya usman bin affan ya taɓa auren mace kirista ta musulunta kayan ta tare gidan shi yaya kaga ga aya in ka ce sai aya ta kama kanka za ka yi imani da ita wannan aya ba za ta kama kanka ba sai dai kan naka ya washi masu cewa sai hadisi ya kama kansu ko sannan za su yi imani da shi to ita ma wannan aya haka nan ka kalli iri yadda muka ɗauki yahuda a yanzu a ce ka tafi amurka ka auro ba yahuda ko ka tafi isra'ila ka auro ba yahuda ka zo mu da ita nan mara kuma ya halatta a cikin addinin musulunci kun ba wanda isa ba ma kai cikin ma wannan masallacin zaɗar ma'auren ma bayan hankali wannan da yana nuna maka cewa addinin musulunci yana yaƙi da abubuwa kamar haka na ɗai addinin musulunci ya ƙi jinin zina da ka taike ta zinace-zinace da su ƙara ka aure su ya halatta gare ka shi ne ake nema ƙiyayya da adawa mai girma in ta yawa cikin cikin su tsakaninku da su in ka ce ka auro ɗaya su to suna iya musulunta dalilin ɗaya su haka ne kowa haka nan gaba da ƙiyayya tsakaninka da mutane tana ragewa in ka yi aure a cikinsu ka koma sarkinsu shi ke in kuma kana son ka yawata makiya a cikin gari ka ɗora auren ɗayan mutane kana saki ka gani ban zuwa ɗora auren nan duka makiyan ka su kuma da na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu duka sun kowa mafiyanka in ka samu gari irin mara za ka samu kawai mutum guda duka garin yan uwan shi to in ka saka mushi ɗin shi duka sun koma makiyanka ke haka nan ne to shi sa Allah bai rihe wannan kofa ba in mu ne da zahinka mu muna iya ce a ina ina ina sun ce kidan zancan a ce ita babanta dan bid'a ne kai ahlus sunna kaga bai taso ba kan mutane irin wannan ce ai baban ta ai dan bid'a ne ni ina ni na aure gidan yan bid'a to gidan kirista ba ta cika aure me yasa saboda soyayya ba ta kama ka bane ba ba ta maka kamun ka za kuka ba in ta kama ka dan mushriki ma sai ka ce ai ya taɓa musulunta ai sai ka samu mahita ka gani ko to shi yasa Allah sanin hikima shi yasa yake halatta mu wasu abubuwa wani ana iya zargike shi sai ya kasance an sami mahita namiji da kake ganin shi idan ya fada tarko ko ya fada rijiya ta soyayya hitawar shi daga ciki tana da wahala to sai ka fada gidan kiristoci ko ka fada gidan yahudawa to sai addinin musulunci ya ce in dai kaman mace in dai mai kamun kai ce to ta halatta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum ko idza ataytumuhunna ujurahunna idan hakkun ba su salakin su bisa kan ka'ida muhsinina kuna masu neman aure da gaskiya shine muhsinina ghayra musafihina ba kuna masu tahiya ku nemi auren su ba dan ku yaudare su kenan ya kasance ba neman aure muke na tsakanin da Allah ba ne neman ku yi banna da su aikin banna da su wala mutakhidi ahdan ko ba ma kuna masu rike su ba a matsayin kawai wannan aya ita kinna maka cewa babu kawance tsakanin namiji da mace namiji ce mace wa abin kishi ce wa abu ta ce siki wallahi munafiki ne kai Allah kace mace wa abin kishi kace kamar aka suna nan sai ce amma ai abu tace tsakanin mu da ke aiko to kana da wata manufa wanda aya cewa akai ba duk macen da ke roƙon akwai wata aya tana tun cikin suratul nisa wadda take cewa la mutakhidati ahda kakka aure duk macen da take da aboki in mace ta nuna maka wani ta ce maka wancan abokin ta ne to ka rabu da ita shi ne abin da aya take ne ka rabu da ita kawai mace ba ta yin aboki na mishi sai wajen 'yan duniya wajen dai mutanen kirki babu to kenan yadda aka hana su rike abokai maza kuma an hane ku da ku rike abokai mata an gane to shi da abin da take ne Allah ce man yakfur bil imani duk wanda ya kafarce da imani da Allah da mala'ikun shi da littafan shi da manzannin shi da yawmul akhir faqad hadith amalu haqiqa aikin shi ya lalace وهو في الآخرة من الخاسرين كم شيء على هيرا يرجع كما سأسعى الله كرام ولا أسعار الله هيرا آمين أي كما كما سأسعى
mai tambaya na farko yana ga cewa malam mutum ne ya tashi ya yi sahur sai ya koma ya kwanta da yi sallah asuba ba sai da safiya ta waye to malam me yana hukuncin azumin wannan azumin shi na nan yanzu tashi za a yi sallah kawai amma gobe kai ya sake azumin shi yana nan so da kwana na iya yin mutum irin wannan amma dai a barin gangancin yin kwana a barin ganganci
sai mai tambaya ta gaba ce bayan sallama ce malam mutum ya tashi da asuba kuma yana da janaba da sanyi yana da janaba amma akwai sanyi sosai mai shiga jiki to malam zai iya taimama ya yi sallah kuma ya azumin shi yake
ban ji da kyau shi mutumin da ya tashi mutum ne tashi da saye da asuba sanyi mai shiga na kuma eh a wanga sanyi na kwanakan nan bai kuma yana da janaba kuma sanyi mai ratsa jiki sai wanka eh to malam zai iya yin taimama bai yin taimama wanga sanyin da ake na kwanakan nan bai bai sa mutum ya taimama da
sai da in bai da lafiya ga cikin shi yawa malam inda da lahiya wannan shi yana abu amma malam ka kyale shi kawai na ka kyale shi kuma ya azumin shi yake wani
azumin shi yana nan saboda hadisi ya tabbata daga Aisha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sahur kuma yana tare da janaba bayan ya gama sahur din ya tayi wankan shi ya tayi sallah kaga wannan ke nuna maka cewa mutum na iya wayewa gari yana da janaba kuma ya dauki azumi babu matsala wannan amma dai ya yi wanka.
tambaya ta gaba ce malam mutum ne ya rasa sallar tarawih shin yana iya ramka ta koko ba sai ya ramka ba in sallar tarawih ba sai ma kai ta cikin masallaci ba ba hado da bane ba masallaci yana sa ka sami kuzari saboda ita nafila ce nafila kun ba a ce dole sai ka tafi masallaci ba sallar farilla ita ce dole sai ka tafi masallaci zuwa masallaci kana ganin mutane suna nan suna yi kai ma kana samun kuzari dai a yi rakawai nan tare da kai sannan kana iya zawa gida ka yi abuka kuma kana iya bari har can cikin dare ka tashi ka yi abuka babu lahi bisa ga wannan
na'am na ƙarshe ce malam muna bara addu'a akan wasu bukatunmu na alkhairi wallahi mu muna bukatu tunan na alheri da mu da su duka baki da Allah ya biya mu bukatu tunan da abin da muke yi masu tsoro Allah subhanahu wa ta'ala ya amintar da mu da abin da muke suna alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu shi